da ƙwallaye akwai masu yi da wuri akwai masu yi da gyada akwai masu yi da gurjiya ga sunan iri iri iri iri duka in sun gama abin da za su gaya ma za su gaya ma wani abu ne da zai same ka wanda bai same ka ba za su gaya ma wani abin da zai same ka na alheri ko na sharri wanda yake kuma ƙarya ne ba gaskiya ba ne ba wanda ya san abin da zai samu wani sai Allah dukkan mu haka muke rayuwa in ka ga wani ya sani to Allah ya sanar da shi Allah yana sanar da wasu yana sanar da wasu abin da bai yi ba zai yi kamar yadda yake ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanar da shi gaibiyat abubuwan da suke boye da yawa cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza shi yasa ma yake fada saboda Allah ya gaya masa to kaga shi yasa da yawa daga cikin musamman almajirai ko dalibai irin mu rigimar da malamai suke ta yi akan maganar sanin gaibu na za ka ji wasu malamai suna ta cewa annabi ya san gaibu ko ba ku taba ji ba za ku ji suna cewa ba wanda ya san gaibu duka inda za a tsaya a dan fahimci juna duk da kowa zai fahimci juna idan mutum yana nufin gaibu akwai gaibu na haƙiƙa gaibu na haƙiƙa gaibu na haƙiƙa shine ba wanda ya sani sai Allah amma akwai kuma gaibun ne amma Allah ya mai da shi ba gaibu ba dai ya sanar da wasu to kaga idan wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu irin wannan yake nufi ai baka yi saka ce a'a ba ta Allah sa kun gane me nake faɗa na yawa magana ta fito ko Allah Hausar ba ta yi na an na yawa kaga rigimar da da sauki Allah ya sanar da annabi gaibu ba wanda ya sai ce a'a ba kowa duk duniya ba wanda domin Allah a cikin alkurani ma ya faɗa sha illa manir tadamin rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi ratada Allah in ya so sai ya sanar da kai abinda baka sani ba to kaga kuma tabbas Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa wanda ba mu sani ba to amma shi gaibu na hakika to shi ne ba wanda ya san shi sai Allah ba wanda ya sani saboda wani aiki ne na Allah shi kadai kuma Allah shi kadai Allah ba bai da mataimaki Allah bai da sakatare Allah bai da waziri Allah bai da komai da ka sani duk abin da ka ji Allah yana sa mala'iku su kawai ganin daman Allah ne idan da Allah madaukakin sarki ya so kawai sai ya ce abin ya kasance ya kasance domin Allah ya gaya mana inna ma amruna li shay'in idza aradnahu ana qulu lahu kun fayakun amma Allah madaukakin sarki ka kalli halittar samai da ƙasa Allah ya ce wala qad khalaqana samawati wal ardi fi sittati ayyamin wama masana min lugub Allah ya ce mun halicci samai da ƙasa cikin kwana shida kaga yanzu kai in kana gini kace ka gina gidan nan cikin kwana shida abinda za mu ɗauka ba za ka iya ginawa a kwana ɗaya ba ne Allah sa kun gana hausa kai ba za ka iya ginawa shi yasa na yau ka yi fulo gobe ka yi daki na shi yasa ya ɗauke ka kwana shida to na Allah ba haka ba ne Allah kawai ganin damansa ne da ikonsa da yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yuri domin dukkan wanda ya ga dama da saman da kasar da kowa da ya ce mana mu kasance sai mu kasance amma Allah madaukakin sarki ya haka ne dan ya koya mana tsari tunda mu yan adam ne sai zama rayuwar mu akwai tsari muna tsatsara abubuwa na yanda za su yi da yanda Allah madaukakin sarki ya ba mu iko za mu iya zartar da su da umarninsa عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكو فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخدفها يخدفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلدون معها مئة كذبة متفق عليه وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في, في الأناني فتذكر الأمر أودي في السماء فيستسرق الشيطان السمع فيسمعه فيوهيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم an samu wannan hadisi an samu wannan hadisi daga nana Aisha uwar muminai yadda Allah su ƙara tabbata a gare ta suke cewa wasu mutane sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da wato bukaye masu duba sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba su ba su da wani muhimmanci ku rabu da su ba ku ranku da su wato kar kowa ya ji kula su kar kowa ya saurare su kar kowa ya je wajen su dai su bishai su ba komai bane sai mutane suka ce ya rasulullah amma su bokayen nan sukan fani magana wani lokaci kuma sai mu ga abin ya zamo abu ya kasance wato gaskiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu eh irin abin da kuke gani suna faɗa ya zama ya kasance wato kalma ce guda wanda aljani ke satowa daga cikin maganganu na mala'iku ya ji cewa mala'iku sun ce Allah ya ce ranar asabar za a yi ruwa ai an gane to sai ya zo sai ya gaya wa waliyinsa abokin tsafinsa don kowane matsafi inda na gaske ne to yana da aljani yanzu matsafan yanzu ne mafi yawa a tsafin ma yan fa wannan za ka gabo ga iya ga aljani ya gudu kaga ai bai zama boka bai zama boka ba na amma galibi su masu tsafin suna da aljanu wanda suke mu'amala da su daman mu'amala ce ta kafirci daman maganan Allah babu maganan aljanna da ya haƙura da ita za a haɗa kai da aljanu su kuma daman waɗannan aljanun duk wani abu na saban Allah za su sace yi amma kuma duk abin da yake so sai ya sa shi ya bibbi su yana ɗauko masa rahoto alal misali mata mai zuwa wajen boka idan yau ta zo in bokan ne na gaske sai ce to aljani ya bi ta ya je gidansu ya ga menene ake yi da aka sai ya bi ta watakila in ta zo fada suke da mijintawa suke da shi duk sai ya masa labari ajiya ma ya mare ta da daddare yarfe ɗaya na dare su biyu a gida ya gaura mata mari ta yi kaza ta yi kaza to sai ya dawo sai ya gaya wa shi waliyin nasa da aka washe gari da ta zo sai ya ce mata ba sai kin faɗa ba ha jiya an mare ki ce la ta gani shi kenan dama abin da yake so kenan duk abin da zai faɗa kaga wannan magana an mare ta ya tabbata ko to duk ƙarfi da ya mata kuma za ta yadda ai kun gane magana daga nan zai kamar ƙarya ɗari kuma ko da ya tabbata ƙarya ne ya san me zai samu ya warware ya warware da da shi zai samu magana na nufin da zai gaya mata ta ga ashe dai har yanzu haka ake tafiya kun ga ai mutumin da ya ba wani maganin dambe ya masa tsafi ya ce to duk wanda ya fito dan ba da shi kawai kowaye ba ruwan shi ko mun girma sa kawai ta da shi inda ya rike wannan abun zai bubbuge shi to shi ne ya je talo wani kato bugu ɗaya ya kifa shi ya sumar da shi da laya kuma ya maru jina-jina to shi ne ya jijima ciwo da ya je ya gaya abokan ya ce a ya aka yi ka rike layar ya ce ya aka yi sai ya nemo na ba ce ai to kaga irin ta ai an ce sai ka so ba rike ta da hannun hannun hagu kafin ka rike da dama kenan kai da dama ka zo ma rikewa na nuhu shi kenan magana ta sai ya ji shi ne ya yi kuskure kuma duk ƙarya ne sai ya ji kamar shi ne ya yi kuskure don idan mu'amala ta ci gaba yanzu sai a bashi a bashi wani wani sabon aiki Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanu ne suke satan magana sai su zo su faɗe ta a cikin kunnen wato wani matsafi wanda suke harka da shi da haka amma su kuma masu tsafin sai su haɗa ƙarya ɗari akan wannan magana guda ɗaya wanda su suka sato kusan alkur'ani ma ya gaya mana yadda aljanu suke zuwa sama na qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljin na wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada har zuwa akwai inda Allah madaukaki wa kullu nasriqu sam'a ko suna satan ji suna hawa sama wannan aljani ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan hausakar sama amma da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka hana su Allah yana jifan su da yula ta wuta cikin su har akwai masu mutuwa akwai masu shiga hatsari Allah ya hana su wannan abin da suke yi wanda sakamakon hana su da aka yi shedan shi yake gaya mu cewa akwai matsala ne su tashi su je neman akwai abin da ya faru ashe aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shine aljanun jinnu nasibai wanda suka fita neman me ya faru shedan ya aike su wanda suka musulunta suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallar asuba a wani wadi suka saurari alkur'ani suka yi kuka kawai sai suka musulunta suka musulunta kuma suka koma ila qaumihim munzirina suka koma suka dawo masu wa'azi a cikin aljanu saboda sun ji alqur'ani kalu ya qaumana inna samina ku qur'anan unzila na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila dariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi arama ne yake karanta mun bayan hadisi ne ina faɗa ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi sai na ya gafir lakum min zunubikum wa yakirkum ila ajalin a kun ko na wa yajirkum min azabin alim ومن لا يجب داعي الله وليس بمؤجز في الأرض وليس له من دونه أولياء to har dai ayoyi da yawa wanda Allah madaukakin sarki ya gwada mana cewa aljanin nan sun zama masu wa'azi sun je sun kira mutanen su kuma suna ta musulunta har ya zama a cikin su suna zuwa in suna da rigima su zo su gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je har garin su ya sasanta su har annabi sallallahu alaihi wasallam kai bi sahabbai su masa rakiya ya taba daukan wani sahabi ne ne ba abdullahi bin abbas ba ne ibn mas'ud ne ko wani sahabi ne manzo Allah ya masa zare a kashe shi kai ya fita ya dai ku kowa ya manta na a Allah bin abbas ne ka tabbata ko dai zato ne na to wani sahabi ne to sai ku nemo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya tafi da shi ya je sai da suka fita gayan garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsaya nan sai ya marzani yace duk abin da ya faru karka fita a cikin layi yace kuwa bayan manzo Allah ya dan sallallahu alaihi ya dan tafi sai ya ji wato kaman guguwa na tasowa kaman ana wu ta ko ina yace ya ga kura ta tirnike yace sai ya tunani ma damuwarsa makar wani abu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayin kura zai fita sai ya tuna maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kar ya fita yace ya tsaya waje ya hargitse ya hargitse can an jima sai kura ta talafa yace yana tsaye cikin fargaba san sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen sai ya rasula na ji tsoro yace iri da rage na fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kai sa'a domin da ka fita sai dai mu haɗu da kai a can sai lahira saboda za su bubbuge shi eh suna sukuwa akan mutane ai ai abin da ya sa ka ga mu Allah ya tsare mu ina nufin duk musulmi saboda addu'a in ba haka ba ina kai ina aljani wanda yake ganin ka baka ganin sa yanzu nan ba sai ya daga ma hankali ba saboda Allah waye zai ji an mare shi bai ga kowa ba hankalin shi ya kwanta a'a misali haka dai ko ji hankalin ka zai tashi ai na in ma aka da ka ka san mai dukan ka'ida sauki eh dan za ka iya wani abu amma Allah ya tsare mu ba za su iya mana haka ba kuma saboda addu'o'i shi yasa musulmi ya kula da azkar da Allah madaukakin sarki ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da mu na safiya na na yamma na dare na zama gida na fita na shiga ban daki ga sunan ba iyaka idan mutum yana yi sai kaga cikin iko Allah Allah ya tsare shi Allah ka tsare mu a ruwayar Imam Bukhari shi ma daga nana Aisha yadda Allah kara tabbata a gare ta ce ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'iku suka zo wannan sararin samaniya ta mu ta duniya sai su ringa ambatan amura da Allah madaukakin sarki ya zarta za su faru ka za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai shedan shedanu sai su ji magana sai su saci ji da haka sai su zo su gaya bokayensu abin da suka ji amma sai su hada da wannan magana su hada ƙarya ɗari a kanta yi ta ƙarya su yi ta ƙarya daga kawunan shi yasa kaga kenan abinda waɗannan waɗanda suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga mu cewa sukan faɗi wani abu kuma sai kasance sai manzo Allah ya ga musu ai ga abin da yake faruwa tunda ai wannan abun hakan ne kamar yadda fir'auna ne yake yi shi ma fir'auna haka yake yi yana da bokayen shi sai ya tara su an yi ta yi an yi ta yi cewa sun ji labari ta za a yi ruwa misali ranar ranar alhamis to shi ne sai ya zo ya zauna ya ce musu to za a muku ruwa zan muku ruwa ra alhamis a to ya ce shi ne allah na kaga shi ne mai yi idan Allah kuma ya so sai a yi rawa ra alamin din idan kuma Allah bai so ba sai a ki kaga sai nemi wata bayani cewa yayi bacci ne bai samu ya yayi ba shi yasa abubuwa za ka ji duk wani wanda yake danganta kanshi da abin da ya shafi Allah Allah bai barin shi a ya bar duniya ma sai Allah ya kunyata shi saboda babu wani Allah sai Allah shi kadai kuma bai da abokin tarayya ba kuma wanda yake yin aikin da Allah yake yi duk aiki da kaga Allah ya bar mu muna yi to aiki ne ba irin na Allah ba a'a dama ce kawai Allah ya ba mu shine dai shine Allah kuma wajibi ne akan musulmi ya ta Allah wajibi ne musulmi ya yadda duk abin da ya same shi daga wajen Allah duk abin da ya rasa daga wajen Allah kafin a zo duniya dukkanmu Allah ya gama mana arzikinmu maza Allah sallallahu sallama ya ce Allah ya gama arzikin bayi kafin ya halicci annabi Adam da shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin aka gama abin da za ka ci da shinkafa da za ka ci 'yar gwamnati da da ta gida na da makaroni 'yar gwamnati da ta gida da lemo da za ka sha da duk abin da za a yi Allah ya gama da shi kawai kana nan ne samfoci lokaci ya yi abin ya faru lokaci ya yi abin ya faru abin da Allah bai rubuta ma ba Allah ya kawo wani sanadi ba za ka ci ba za a kira ka ka zo ku ci abinci abokinka a kawo abincin sai wani abu ya faru sai ya gaya ma bakar magana sai zuciya sai ni na goji ga tafi sai a cinye bata ne saboda babu rabon kashi shi ne kawai Allah shi ne musabbibul asbab shi ke kawo dalilai don abubuwan da ya tsara su faru shi yasa in nan adam ya gane wannan sai hankali ya kwanta bai da matsala abinda Allah ya zana na rabanka duk duniya in sun taru ba sai su ana ka samu sannan abinda bai rubuta ba ba za ka samu sai dai ka kai kai ta kai kawo kai shiga ka fita amma duk abin da ya rubuta naka ne ma ma asabaka lam yakul li yukhdi aka wa ma akhada aka lam yakul li yusibaka duk abin da kaga ya kuskure daman ba naka bane duk kuma abin da ya same ka ba zai taba kuskure ma ba Allah madaukakin san shi haka yi rufi'atul aqlam zai tabbata suhu an dauki alƙaluman da aka yi rubutu takaddun da aka yi rubutu ma sun bushe haka da da yake ba wanda ya sanar da aka haife shi sai dai a gaya masa ko ba wanda ya san da aka haife sai dai a gaya masa cewa an haife ka ranar kaza haka nan ba wanda ya san da zai mutu ko akwai sai Allah shekara nawa aka kai a duniya Allah kada ya sani Allah ya san shekara nawa za ka yi a duniya da wata nawa da kwana nawa da minti nawa da awa nawa da minti nawa da sakon nawa me zai faru ka mutu kana bacci ne za ka mutu me zai faru duk Allah ya sani kuma Allah ya gama da shi kawai muna nan ne kawai sai dai musulmi ta fata Allah ya sa mutuwa ta zo mana muna aikin alheri Allah ya sa ta zo mana muna cikin imani daman dan adam ya mutu da yana musulmi yayi magana ta kare yayi sa'a Allah ka sami sa'a eh mutum sai ya mutu yana murna ya mutu ya jin dadi ya mutu eh ya rabu da wahala ya rabu da wani wahalan duniya kun ga duniya ai wahala ce wallahi wahala eh kuma wahala iri iri kuma ta safa daban ta rana daban ko shan shayi ma ai wahala ce na ka yau ka sha kudu gobe ka sha shayi go duk ka gaji haƙorin da yake tauna abu ya gaji cikin da ake zuba mar kaya ya gaji kai ma ƙarshe ka gaji duka tsufa haka nan Allah ya yi duniya kuma to amma idan mutum ya bi Allah sai ya manta da gajiyar dan zai je rayuwa wanda yake babu tsufa zai je rayuwa babu damuwa rayuwa babu tunanin mutuwa rayuwa babu jin yunwa babu kishin ruwa rayuwa babu ɓacin rai rayuwa wanda lalle Allah da kai shi ya ce wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamu ce rayuwar lahira ita ce rayuwa da sun sani amma rayuwar duniya ai tana da ban ba ma abin abin ban tausayi da zo a Zanwan bakin Habib Bank muna tsaya wajen sai na ga wani minista ne na san shi yana minista yanzu ya tsufa wallahi da aka zo direban shi ya tsaya dan ya tsaya dole da sai an tsaya ya tsaya yana bayan mota a zaune amma ba zai iya fitowa ba sai da direban nashi ya fito ya zo ya buɗe kofa ya rike shi ya taso da shi ya tsayar da shi tukunna ya daidaita Allah Allah ya mana kallo sai ma inda ka san shi za ka gane duniya ba ta yi ba wallahi wallahi malam banki zai shiga fa amma haka ya yi sai ki ya nutsu yana taka daya daya sai Allah ya ni tunanin na ce yanzu kaga wannan ko zai kare siyasa ba abin da za a zabe shi duk abin da aka sani ana yi a duniya ma ba zai kara to tafiya ma tana ta gagara kuma tsufa ne ba wai wani ba wai lafiya na tsufa to kaga ko dan adam ya tsaya yayi tunanin lokacin da zai tsufa ya ishe shi ya tsaya ba Allah kawai tun da dai ka san kowa ya kai sai ka tsufa misali ba wani magani ba wani tabular da ake sha ba a tsufa babu duk kawai sai dai a yi ta abin da kokari wata ran haka za ka ga mutum ya tsufa yana ji yana gani bai ma mutu ba amma duk abin da yake iya yi yanzu ba iya yi to kaga wannan aya ce ga samari kada su rudu cewa yanzu ana ta tsalle-tsalle za a zo ka kasa tsalle ko ina wallahi ni na san shi a nan garin lokacin yana minista in ka ga yadda yake tafiya misali amma sun riga ya zo kuma ai ba ma da yawa ma suna nan wanda kowa ya san su to aya ce kai ka zama aya gare ka eh kai yanzu da kake saurayi ka gane su ka yi riba ka yi riba samartakanka ka yi aiki da lokacinka shine amfanin ka ga na gabanka ka yi riba amma ba ka bari kai ma ya wuce lokacin da ba abin da za ka iya harka duk ko daurin aure ba za a gaice ka ba na nuhu don an san an baka wahala ba inda za ka kaga mutum da ya kiya su zai dawo ba abin da yake zaman jira sai mala'ika mutuwa ba to kaga idan akwai ayyuka na gari akwai ayyuka alheri ai babu laifi shi da kowa sai ya tafi kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya samu yi mu ribaci lokacin mu eh lokaci eh samari waya waya wannan waya wannan wayar da ake gani sai an kula da ita idan ba a kula da waya ba waya za ta kai mutum wuta wallahi shedan ce shedan ce waya iblis iblis dallis waya ba wallahi mutum da kudinsa ya sai wuta da kudinsa mutum da kudinsa ya sai abin da Allah zai ringa tsine masa duk abin da aka tara a cikin waya kashi 99 duk Allah baya so wani ya ce mun a'a na abin da yake ciki ba kashi kaɗan ne wanda za su dage su je Allah akwai ayyukan da ake yi na bin Allah a ciki amma Allah ya ba su da yawa kuma da yake su waɗanda suka zo da salon shaidanci suke so a yi ba sa ma barin ka kai ka ba Allah sai ka dage ba ka gane haka sai ka je za ka yi sashi na wani abu na addini ka shiga wajen google ka ce kana neman wani abu na addini yanzu za ka ga sun fatatta koma wasu abubuwa na shirme ba kai kake neman su ba amma suna ga za su iya ɗauki hankalinka daga wancan abin da kake nema kan kasa ƙur'ani an turo ma wata tana rawa ko ba ka kira ta ba ƙarshe sai ka wanye da kallon mai rawa ka bar ayar haka ne man da yawa da yawa har malamai har malamai sai wanda Allah ya tsare saboda ai shedan daman ma ya fi neman malamin ai shedan ya fi neman malami saboda ai in ya in ya bata malami ya bata mutane da yawa shine ai saukin abun kaman shortcut ne ai in shedan yanzu ya halaka malami daya to Allah kaɗai ya san wanda zai halaka ta da shi saboda wata kila ko wanda da ya ga yayi shi ma zai yi idan ya ga malami na yi masu ya ce a shi abin ba matsala na? eh sai ya ji dan sauki-sauki har ma za ka je na kafa hujjayen malamin ma na yi wanda ke a musulunci ko ba ruwan Allah duk dokar da Allah ya ba wa kowa haka ya ba malami yawa duk Allah ya ce a bi shi kowa ne zai bi shi Allah ya hana abubuwa kowa ne zai bari ba wani wanda aka cire da haka duka sai kowa ya kula wallahi sai kowa ya kula ga lokaci ana ta tafiya ga lokaci na ta gudu eh ni dai gudun lokacin nan na ban tsoro wallahi ni ba yana ban tsoro in kai ma bai baka ba gare ya soma baka saboda yanzu lokaci na sauri yanzu yanzu za a yi asabar yanzu ta asabar yanzu wata lahadi wata lahadi yanzu juma'a juma'a yanzu gashi nan ana za a shiga sabuwar shekara a shiga 2023 yau januwari yana sha shida yanzu ka kara sati ɗaya za ka ji ana shi februari za a samu zaɓe yanzu azumi wace muka gama shi to yau a jini tara wata takwas o uku to har shekara ta yi har mun sake zagewa to kaga wannan in ka yi nazari ko ma shekara nawa aka baka ai za su kare misali mu ɗauka ma a ce shekara ɗari da hamsin za ka yi kaga yanzu yanzu za a je wannan gwamnatin ta yi shekara hudu ta ƙara shekara hudu yau ana saura wata hudu yanzu wata hudu ake magana na? daga shekara hudu ana saura wata hudu Allah ya samu cika da imani وعن صفية بنت أبيد عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة صلاة أربعين يوما an samu hadisi daga safiya yar ubai daga cashin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan Allah shi ƙara tabbata garta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk ya je wajen boka ko dan duba ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi to ba za a karɓi sallarsa ba har kwana arba'in kwana arba'in dama masu zuwa wajen boka sun kasu kashi uku akwai wanda zai je ya tambaye shi amma ba zai gaskata shi ba shi wanda ya aikata haram akwai wanda zai je ya tambaye shi ya gaskata shi shi wannan ya kafirta akwai wanda zai je ya tambaye shi don ya karyata shi don ya karyata shi shi wannan ba komai a kansa eh wasu mutane sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ɓoye wani abu a hannunsu suka ce ya rasulal annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma musulmai ne sai annabi ya gaya musu ne suka ɓoye annabi sallallahu alaihi wasallam musu aini ba boka ba ne saboda bokanci da boka duk suna cikin wuta eh da haka duk abin ya tsaya akan a gaya ma mai zai faru kuma inda za ka gane ma duk abin hayaniya ce bula ce shi kai shi bokan bai san me zai faru ba a taɓa ba mu labarin wani da Allah ya masa gyaɗar dogo ko yobe ne yana zuwa yana a kori malamin duba da aka gaya masa shi bai sa'a ya je na farko ya yi tafiya ya je ƙauyen bai same shi ba ya je na biyu shi ma bai same shi ba da ya je na uku sai ya je kuma gidan shi sai ya samu ana sallar jana'iza har kai sallah da shi ya ce to sai da aka gama ya tambayi wani ya zo wajen neman wani ne aka ce aiki aka wa sallah shi na ce a Allah ya taimake shi na? ya yi za'a to idan da suna da wani tasiri da za su ai bai kamata mutum ya mutu ba mutum da ya zai har ya san me zai faru gobe na kamata a ce ya ɗanyi wani abin nan wani abin da zai baka mamaki ko ne ba bai san za ta ɗauke wuta ba ko za ta kawo wuta kuma kaga shi ya san me zai faru wanda yake zuwa wajen bokan an ɗauke wuta za ka gaina ta faman neman a shana bai ga inda a shana take ba duk wannan da ya kamata a ce yana nan ya sani da ya kamata ya ce wa ka shirya ne fara ta dauke wuta minti daya tun da ka zo ya gaya ma abin da zai faru da kai ne fa shi ya san me zai faru gobe da kai amma shi bai san abin da zai faru da kanshi ba akwai batan basira Allah ya tsare mu kuma duk ba wanda za ka ga ya je wajen boka da wata abu in ba neman duniya ba ko neman mulki ko neman kuɗi ba za dai kana sun neman aljanna ka ce kaje wajen boka ya za ka kai ka aljanna ba misali ka ga ba magana shiga aljanna kawai neman duniya ce kuma su yi ta wayo idan suka ga dama su yi wayo yadda nan su yake so su damfari mutum su raba shi da kuɗi su raba shi da imani Allah ya kiyaye to kaga duk abin da zaka yi a ce kai kwana 40 kana sallah ba a karba kai yayi shi dan adam ma ya nisance shi sallah daya inda mutum ya san akwai ta sallar sa daya da ba a karba ba ai shi kanshi zai hankali shi zai tashi to ba dai wannan kwana 40 mutum zai yana sallah Allah baya karba وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة آه وديرة ودرق من الجبت an samu hadisi daga ƙabisa dan mukharig da Allah ya tabbata gare shi ce naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wato zane da shine al'iyafa zane da masu tsafi ko masu bokanci suke yi a ƙasa za su zazzana iri-iri wani za a ja ma layi a ja layi a ja layi a ce ka sa hannu a nan a yi kana a yi kwana a gaya ma cewa to abin ba sa'a za ka yi tafiya ce a to karka tafi ranar hanya ba kyau akwai wanda tafiya ma zai yi waje sai ya boka ya ce masa ya tafi ko kai ya tafi kuma hanya ba kyau sai ka ce ya ga hanyar duk kuma baka ne kawai wani ya taɓa ban labari ya ce a anguwarsu akwai mutumin da ya kai matsayin da ko kasuwa ya zo zai sai abu aka kawo masa da baki da fari sai ya ɗauka ya kira malaminsa dan malami ake cewa ba boka ba ni ne yake cewa boka na su malami ake cewa sai ya kira malaminsa ya gaya masa wai wanne zai ɗauka saboda yana ganin kaman wato ya san abin da yake boye wannan kuma ba karamin halaka ba ce ba wanda ya sa abin da zai same ka sai Allah wallahi shi kadai kuma shi ne abin dogaro wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kawai ku dogara ga Allah shi kenan ba abin da zai faru shi kan shi bokan ba in ka ga mutum na tsoron shi nan ne ma Allah yake barin shi da yake mutum ya bar Allah sai ka ga ya ma wani abu in ba haka ba ba abin da zai na san bawan Allah da kanwarsa an mata aure irin a wuraren da ake zuwa wajen boka ya tana zuwa wajen wani boka wai ko ya sa mijinta ya so ta ne ko karya mata kishiya kayan ɗakinta take ta kaiwa ba a an kara ba har kayan ɗakinta ya kare shi ne da iyaye suka zo suka ce ina kayan aka tutsiye ta aka gane cewa ashe wajen boka take kaiwa shi ne yayanta ya sa ta a gaba ce ta ji aje ta kai shi gidan boka boka ya shi shi ya ta shafa bula ya harada kayan aiki Allah malam a guje da kira aka kwace shi yana shiga ya dinga kirbansa sai ga boka a kan titi yana gudu biye fatali da kayan da yake yana da tauhidi har gobe nan ba abin da ya same ni wallahi ma sai ga boka baki da jini ya da ku sosai kuma da ya ji duka ne ma ya fito daga gidan zafin kuma ba abin da ya faru har yau na ba abin da ya same shi wani na gaya muka fi shekara ashirin saboda ba abin da zai same shi boka ya ciki ya kaya in za a shigo gidan zai ce wa ya tsaya a can ashe duka zai sha yana shiga kawai ya kama kirman shi duk kayan ma abin ya hargitsa yana abin ya rude Allah kiyaye to irin wannan bugun ƙasa da suke yi da kuma sha'unci da tsuntsaye shine tsaira wato akwai haduwa da za a ce idan ka fita kan kasuwa ka haɗu da hankaka ko ka haɗu da tattabara ko ka haɗu da shaho misali suna da wannan abin da suke yi to ko a ce da sa'a ko a ce ba sa'a ko a ce za ka yi kasuwa ko a ce ba za ka yi kasuwa ba ko a ce tafiya akwai matsala ko a ce ba matsala yana nan canji iri-iri al'ummomi suna da nasu kowa irin nashi daban-daban to wannan abin da su larabawa suke yi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da kuma ɗarku shine shi kuma zaburan tsuntsaye a zabura su wata za a samu tsuntsu sai a rike shi in an sake shi akwai jihar da in yayi to abin akwai sa'a akwai jihar da in ya tafi a ce ma babu sa'a duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka waɗannan abubuwa da suke yi na na waɗannan tsubbace tsubbace da tsafe tsafe duka su yana daga cikin bautan shedan yasa ba a san musulmi ya da tamfi ne mutum in ka fita kasuwa ce in ka haɗu da makawo kaza in ka haɗu da kuturu kaza in ka haɗu da ba a ka dawo duk babu gaskiya a ciki har su larab gana na san an fi sanin larab gana nan ko yawwa ba a wanki ran laraba ba a kaza rana ba a tafiya ranar kaza duka babu ka tafi abinka kawai ka dogara ga Allah eh babu wata rana da in Allah ya rubuta ma wani abu zai same ka ba zai same ka ba babu wata rana da in Allah ya tsare ka kuma ba abin da zai ake yi da zai in Allah ya tsare ka zai shafe ka babu shi za ka dogaro ga Allah shi ne rayuwar musulmi in mutum ya dogara ga Allah ya huta ba kuma abin da zai same ka daman kullum yusibana ina ma kataba Allah lana huwa maulana wallahi falyatawakkalu mu'minu shine majibincin al'amuran mu ba abin da zai same sai abin da Allah ya rubuta a a wani sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa ya gulam ibn abbas inni uallimuka kalmat ko ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah karshen hadisin nake so na kawo yace wa alam anna ummata law jitama'at ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak yace ka sani inda duk duniya za su taru suna so su ma ka amfane ka da wani abu to ba za su iya amfanan ka da wani abu sai dai su amfane ka da abin da daman can Allah ya rubuta naka ne zai ka samu yace kuma ka sani da duk duniya za su taru suna so su cutar da kai da ba za su iya cutar da kai ba da wani abu sai dai su cutar da kai da daman can wata cutarwa da Allah ya rubuta zai same ka kuma an gama ba wani canji shi yasa an kana neman kariya ka ce Allah ya kare ka ga azkar nan na kariya in ka ne duk kaga la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir guda ɗari in ka faɗa wala in za a tara boka na duniya kaf da bokan indiya ko zan indiya akwai bokaye na akwai bokaye a indiya na abu ya ga to da bokaye na indiya bayan indiya ina ne ya fi bokaye kuma china ko na brazil ko to da na brazil da na ina da na nijar baka ce da na Najeriya ba wallahi duka a tara su duka in boka duk a tara su a kanka kai ɗaya wallahi ba abin da za su yi ma ka ji na ma rantsuwa duk tsafin ba abin da za su yi ba ku ga wata baturiya matsafiya kwanan nan ana hira da ita ba ta ce aljanu ne suke gaya mata in je ta aika aljani a kan mutum in dai musulmi ne in ya je baya gani shi in dai musulmi ne in ya je ba zai gan shi ba sai ba kuma mai addu'a ce sai ta tafiya ta yi baya gani babu sai ta wahala ba abin da zai iya kana ala ilaha illa wa lahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu guda dai ko kana du'a wa abu darda in zaka fita gida ka ce allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu anta rabbul arshil aziz ma sha allah kana wa ma lam yasha lam yakun ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة كل مكان أن كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ba abin da za a ma ba abin da zai same ka annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya koyar da mu kawai sakaci ne irin namu a'udhu bi kalmatillahi tammati min sharri ma khalaq Allah a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq gasu nan gasu nan ga da masu tsayi da ƙanana akalla ka riƙe shi nan har ka gama rayuwa in za ka kwanta ka riga ayatul kursiyu ka riga da ta ayatul kursiyu ka ringa sauran azkar na kwanciya ga ga azkar masu falala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mutum garanti ko da ta aka ci ka mutu kawai sai aljanna in za ka kwanta bacci la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan kalmomi duk wanda ya kwanta bacci ya faɗe su in ya mutu sai aljanna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me kake nema ga sunan ga wanda zaka in ka kwanta bacci alhamdulillahi allazi kafani wa awani alhamdulillahi allazi at'amani wa saqani alhamdulillahi allazi manna alayya wa afdal اللهم اني اسالك بعزتك ان تجيرني من النار cewa an ka samu ka wuce kawai shi kenan kaga an ba mu maganin rayuwar duniya a ba mu maganin na isa rahira lafiya to min da da yake so kana ka tsare mu ku ce lokaci yayi mana to domin tsaya a nan sadaka ai sadaka ta fi daidai da almajiri ko sadaka ai ce almajiri da ka almajiri ya kamata a bawa shi masallaci ba wai sadaka irin na almajiri ake kawo masa ba ainihin masallaci kamata ya yi wato a tara masa kuɗi da yawa ya zama za a yi ayyuka na alheri masu yawa a kowane masallaci sadaka kuma a bawa almajirai masu buƙatar sadaka akwai almajirai masu buƙatar sadaka na ce almajirai ba ina nufin masu bara ba na ina nufin aka ce mabukata to bari na canza mabukata wani za ka tarar da makwacin shi mabukaci ne shi kuma Allah ya masa wadata amma ba ruwan shi da cinsa ba ruwan shi da shansa wannan kuskure ne na rayuwa muke yi wani za ka tarar da ‘yan uwansa ne ma mabukata ne suna bukatar taimakonsa kuma yana da hali amma ba zai taimake su ba duk waɗannan a taimake su ya fi kuma a taho masallaci in an yi can sai kuma a zo masallaci masallaci kan ga wanda yake ƙoƙarin alkinta lahirarsa ai kamata a ce ma kai kaɗe ka gina masallaci a ce naka ne kamun ka bar duniya ai a ce ka tafi ka bar masallaci kai ka gina shi ba ma magana wai ka ba da taimako ba wani duk musulmi mai hankali ya yi fatan wani saboda shi ne za ka sa in kan yana da Allah kai ta samun sadakatun jariya eh da ka inda sadaka ne to Allah ya ba waɗanda suke da bukata eh kar masallaci ya sa a daina ba mutane sadaka a ka masallaci a tara ba daidai ba ne sannan kar da mutane su hana ka masallaci sadaka na duk kowane a yi ina fatan ka gane yawa da kowanne matsayin shi daban kuma ana bukatuwa zuwa gare shi na'am na'am ba na ji ba shi alaikum salam ni na faɗa yawwa yalla su tun da ba za a kaba ba ba bare musu ya ƙi Allah ya kiyaye ai in ya bar duk wanda ya bar sallah sunan shi kafiri ai idan a shari'ar musulunci aka ce ma ba za a karɓi abu ba wato ana ma tsawa ne ama ma dokaciya karka yi wannan laifi amma cewa ka bar sallah ka bar musulunci kenan da ka kar mutum ya yi haka hasali ai gara ka yi ta yi amma ba za a ba karba ba ne kaga tuhuman da za a yi ma ba wanda baka yi ba ne na yawa kamar ka zo aiki ne a ce to ba ba ba ba ba ba a sa sunanka a cikin wanda suka zo aiki ba a kaga ba za a tuhume ka baka zo aiki ba wataƙila wani policy mai ake ma a kaga ka sha bamban da wanda ya ce to shi ya daina zuwa aiki ka gane a ce akwai attendance a wajen aikin ku sai kai wani rubuta aka ce to kai kwa sati guda in ka zo karkasa hannu a attendance to sai ka ce to ba ba za ka je aikin ba ai ka ga laifinka ya na ya ninninka to bare ma Allah ba a masa haka da ka kai sallan ka roƙe shi ya karba duk da ba zai karban ba shi ne fi maka sauƙi don Allah ba a mata waye Allah ba a masa haka Allah maɗaukacin sarki ya wuce wannan shi Allah in ya ga dama duka ma ya sa kowa ma a wuce ba abin da zai faru to wa zai tambaye shi babu Allah rahamar Allah ne ya sa duk ya yi mana abin da ya mana bare ma mu da Allah ya mana kyautar musulunci ai sai godiyar Allah wanda duk yawa ya gari ya ganshi a musulunci ai gode Allah dan kyauta ce zaɓi ne Allah ya mana kuma Allah yana nufin mu da alheri duk wanda kaga ya zama musulmi Allah yana son shi da rahama wallahi da haka sai ya alkinta abin da Allah ya bashi ya gyara amma ba magana a ƙi sallah kuma dan wanda ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة من تركها فقد كفر bambanci tsakanin mu da kafirai sallah wanda ya bar ya kafirta kaga kaman kai da ruka fice kenan da aka ba maganan bari wallahu ala na karshe
kuma na riga da suna da wani aboki wanda ya yi hawan bayan wannan cikin da sun samu tabba ba a cikin wani mutum a cikin masu da tana da farar kafa
So, ke ba ta wani da suke samu wani malami ya kuma da yi sai da ɗalibai ma da su rantarwa a yaka da faɗin su abin yana mun yawa a kai yana tsoron a kai shi ka wata rana ne ta ce ka abubuwan yi su ma baya bayan an yi su wata rana ne ba an shawa a yi da rana sai shi ya ma da su ka kai ka a da aiki sai ya ce mutu da za a yi ma da su sauran abubuwa da ke faruwa ne shi malamin shi ne shi ya bari
ba na ok ba ya yi da wata ramadan wace ramadan ya wuce sai ko da a ƙarfin a duba komai a magani su yake kun ji wannan kalman baya duba da watan ramadan to yayi abin yana ƙara ɗauke mai ne daga wajen a yi wannan kuma wani ne ko ya kamata a cikin samun gaskiya yana da yin ba tare da shi ya yi ba zuwa kan kasa kullum ya suna da abin da ya yi shi shi ne ba bayan ka wata hajji ba a da ya kawai kawai ya ce ya koma ka gaisa da malaman yake har zai ji ba a ran jima zai ba a ran to koran lahadi ba ku ne ka ma ba ganin ne kuna zaune da shi ne kai gaskiya duk sannan malamu na kira malamai ko suna da mukun suna da shi yasa abu ya faru shi ne fara bayan labarai shi ya zo da wahala saboda ne zai tabbatar da wannan abu tunda ba ya yi da ramadan ta ba ta na kuma baya yin juma'a ana kawai shi a nan lokacin da ba a yi shi a nan yi shi to yanzu ma juma'a ma ba a yi shi kan shi ya tabbatar da saboda ne kamar wahala amma bai je na asabar din ba yawa Allah ya taimake shi
abin da wani kina ganin kuma kina da kuma da yawa ma kuma kina da wata yawa sai na ga yana da kyau da wani sai sai da mu an kuma inda aka gani ne wani shi na na mai kuma aka yi amfani da ayoyi ne wani da ayoyi da ayoyi ne da fassara musu da da kuma da shi da ne abin da zai yi mata a cikin da
gaskiya ne to alaikum assalam wannan ban ba bukatan wata kowa ya ji jawabin ka gaskiyar magana shine da boka wanda yake sa gajeren wando ya shafa bula na ya sauka gashi a jikin kai shi da wanda ya sa babban riga a biyu da tarbi ya ajiye ƙur'ani dukkan su duk wanda ya tsafi su bai shi tsafi ai an gane wanda dai bokan shi sunan shi boka ba su da bambanci wallahi babbar riga ba za ka sa mutum ya zama ba boka ba rike tarbi ba zai sa ya zama ba boka ba in dai tsafi yake yi da haka dole a kiyaye Allah kuma ya tsare mu na eh a kofar tuba a buɗe take ai na a'a to shi ai ba tsashi bane ka kuma kofar tuba ai a buɗe take Allah yana son a tuba ai kowa Allah yana son ya tuba da wanda ya je da wanda shi bokan ma kanshi ana so ya tuba sai dai ya ki tuba kuma har lokaci ya kure Allah ya kiyaye Allah ka sa masu zuwa su daina su ba boka Allah ya sa su daina sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad